ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر جل الله في ديك وفي شعبان shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi yi da ɗaya da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da hudu za mu gaji darasi na tamanin da biyar a wannan littafi mai albarka عمدة الأحكام الصغرى من أجل كتاب البيوع باب رهن وغيره من يأتي الإنسان يأتي نبقى مالني عبد الحاج عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمة الله عليه عند رام ذلك حديث ميلان بعد دليل 84 wannan da masallaci ne albarka na margari a yankin na kuma inda muke gabatar da karatun a kowace asabar daren lahadi muna dini babu alwaqtu babu da malam yake magana a kan alwaqtu wato waqafi ya ce a ranar wa gairi ni gina da waninsa ko wasunta ɗaya da cikin wani nasa hatta wakati wakati kuwa kamar yadda wato malamin suke faɗa yana da turki a aya alƙur'ani amma ba karara ba yawanci sun faɗa ko ayan nan da cikin ali qur'an lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun nagarta ba sai kun jiyar da abin da kuka mutu wanda za mu yi a hadisin da yake tunje a kan wakafi na sai na Umar shi kuma tsarara ne wanda babban tunje ba wani abin da ake kiran da kawi duk ba da yana da shi ne tunje a kan abin da ya shafi wakafi magabata kuma ta akwai kake cewa kowa ya dace da ya yi wakafi saboda mahimmancin haka wanda da cikin sa bai ne cewa mun mahimmancin da wakati matuƙa wanda kowa kamar da wato kuke so bi zalla aka mutu to kowa ya fitar da wakati a cikin zuciyar da Allah ya yi ana iya yin ta gani ana iya yin ta mufrad idan ba ku da ƙarfi ba a kuma ku dalli wani abu ku yi wakati da shi ko mutum da ya yi ya yi wanda alkhairi ne mai yawa domin karka ce jariya zama da mutum in kada amalu illa ni sadaka idan mutum ya mutu aiki da gaba ɗaya ya yi wani ko mai ne a wani ba ta abubuwa guda uku sai annaba da tsara don da ranar ce sadaka sun jari sadaka jari ya sadaka mai guda ne a nan da za ka yi saka kowa rijiya ko samar da ruwa ga mutane makaranta masallaci da gadar da ke kafai na karatu littafin da za ka karatu da shi a amfani ko da sadaka ɗaya ne wani abin da wani yau ya da shi ne lissafin ba za a bar rubuta ba da ya har lokacin da abin da ya yi wanda shi kuma shi ba ya yi sannan alwaƙafu yawanci a mazhabar hanajina da shafi'iyya sun fi amfani da kalma alwaƙafu amma malikiya ko hukunci ya ce ba shi za a rubuta an fi zaba a cikin gaba da hukunci amma alhukunci da alwakafu din ba da su kawai ne su malikiya sun ba amfani da wannan kalmar shi da za ku gane akwai kwamitin na da kare na hadisi shi hadisi ne lamba ta da biyu da tamanin da hudu ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba ta abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda yake أصاب عمر أرضا بخيرا سيدنا عمر لا يعلمون خيرا كيف يكون جميل wani yake arewacin madina sai hanyar tabuka da kilomita dari da samari a nan kai ba kai saboda haka guri ne da yan gidawa suke zaune a gurin kuma guri ne ne wato ne ba shuka in an yi shuka tana fitowa to kai ne musamman da yino da ini suna yin sosai a wannan ɓangaren da yana bar shi samun gona kuma ita haibar an yi da ne bayan sulhu da biya sulhu da biya a nauta a wajen bukada farko farko bukada a cikin sulhu da biya a shekara ta shida da farkon a ƙarshen watan muharram na shekara ta bakwai a kai gaba da na ba shi da rago ya yi karfin yahuda a kai ba suka yi da su karfin su shi ne suke neman alfarma a tsaye da shi ba sun yadda a tsaye da amma su ba su shi ne annabi ya ce za ku tsaye da zuwa wani mutu wanda za ku fi daga baya ta yi ma'amma har annabi ya wajen yi a mutanen yahuda kai wa kai na nan sai da abubuwan bayyane suna nan a kai karfin da aka zaba sai na amma da ya fara tafiya ya yi kai saboda ka ba su yake gaba ɗaya baya kan ganin da akwai ba shi ko rafi to shi ya samu gona a wannan kai ba kuma gona kamar da muke faɗa gona da biyayyen gona wanda take shige da ilimi da dalili ba a can nabiyar sallallahu alaihi wa sallam yasta'miru fiha sai Ibrahim alaihi salatu wa salam ayyata shiru yana neman shawara annabi alaihi salatu wa salam akan wannan gona shi ne misalin da ruwa misalin da yanki mutum ya sami fili tsada kuloji a abuja a unguwar da shugaban kasa yanki haka shi shi ne misali don da aka guri ne da daraja ko kuma a ce ma a biya yi na san ya ja babban da guri da ba nan ba يدرك القراءة بمن جاوى فقال يا رسول الله يدي يا معزم الله إني أصبت أرضا بخيبة نازع مسلمين نازع مكونا أخيبة عربا دعك ربا domin an samu dukiya mai yawa yau guda suna da kayan noma kuma suna da kayan faɗa kuma kayan faɗa su na gwalagwalai ne za ka ta kogi amma ta gwal za ka ga filikin gaba ɗaya da na gwal Hudaybi lam usib ma lam aksib da taɓa samun wata dukiya ruwa a wato aiki ne wanda ta fi daraja da tsada a guri na fiye da wannan gona ba. Duk cikin gidajen da za ka ce ga gidan da ka mutu saboda ya buga kuɗi kuma a guri yake babban guri ko ga sabon da ka mutu saboda ya buga kuɗi saboda babban kasuwa yake kuma guri mai kima. yake ba ma ta amuru ne bi ya rasu Allah wa lakum man ne ke ba na kai wata shawara ta ruwa ne ne kan da wannan gurin kali bi in ji da habanka a sa'ar akla annabi ya in ka so kai hukunci da kita gaba daya kai hukuncin ka kai wakati ka ba da ita ka ba wa Allah ita wannan da ka fito da domin lan kana da zira hatta tuku ne ma da shugo na'am shi da ba za a gudala da wannan aya ta tauba ai ya rugo da gudu gura da ke ni na ba da gona ta biyu ha ko bai ha yace to duk cikin gona shi da ba gona da lafiya ne domin tauri da ke yi kuma wani an zai ba annabi na shiga da yake ya zauna ya yi cikin gona gona ta yi yake duk Allah ya ce ba za ku samu da dalka ba mun ba da abin da muka fito guda ba da ita. Mutum da haka sai yake wata tsandarta biya gaba da ita sadaka kawai. Kala sai yake wata tsandarta biya Umar. Sai da Umar nan take sai ba da sadaka ta. Nan take ba kaga ba da kai wani ba ya ji ta ba da daraja ai ba zai bari a sani ba amma shi ga dangana ya kura a nan alaihi salatu wasalam ya gaya maka cewa ne shawarar sa sai annabi ya ce masa gaira annahu la yubahu akluha ka sani cewa an gaba wa Allah ba za ka fi da ita ba dan kawo wanda ka ba ya ada ma da kake ka ba ba a yi domin Allah ka ba sannan wala yuhabu kuma ba a kyauta ka ce a ka ba ce su ka ba wani ba a kyautata wala yuhabu kuma ba a zalunci in ka mutu kawai ya yi ka shiru ko da gudun ke ai dama wannan masallacin nasu shi ne fitarin da ne ya fi da ya wuce idan mutum ya yi masallaci a gidansa in dai ka buɗe kofa ana shigowa ta waje to da gara ba na ka bane na Allah ne in ba ka so ya zama na jama'a na ka ne in an ga dama a wuce a jagora to ka ka buɗe kofa amma sai ka buɗe goma aka ba da shigowa ta waje ko da an gama komai za ku kulle ya zama na Allah ba wata rana da za ka yi kuci a yanzu ka fata a yanzu ya kare na Allah ne saboda haka ya riga ya zama na Allah ba za a ce ba za a wani guri a ce ka ba babu wani domin Allah ka ba kuma shi an bayan Allah kowa da ta cewa shi za a yi cewa magana da nufi mutum ya ga masallaci ya manta ba a yi ba ya kira wani ce kun bar masallaci a buɗe ba ku san me kake ba ya kamata a yi ka janyo gare shi sai ka ce na ga masallaci na a buɗe amma na janyo kofa ne ne shi ne masu hukumi amma wani kai ne wa faɗa kamar ko da ya zo ya kira ya gida ne zo ya kira ba a shara ba kai ne wa kai da kake zuwa wurin kai sallah ɗauka ya kai kawai daukar da aka yi yi wani kai ba a sauki ya kai ko kure ko kazajen larawa su ne ke daukar mutum kai amma a kasar hausa ba haka wani tunda ɗaki ne na Allah ko kowa ya mutu gida yanzu da farka ya rabu dubi ne wani ya gajiya masallacin ko da farka ba ne ita gwamnati ba ta yi daga wannan magana ba zai ƙara magana eh ba ta yi eh ba za ka gyara ba ko zo mazan lafiya da cewa ba ku da duka da ke ba mu kuma ku zo sun nan kune sun gaya wa lafiya da nan gurin za ka barka jira nake ni ba mu ko la ya ce zai ka ku da Allah ba da zuwa mu bace wata haka muke yi rasa ba ku kuma zai kore da zai ne ka yana dai ka ba kai zai ka ba ruwa ya ka ba zuwa zai ga ya jira yake limon ka je ka wuce duk ɗabi'a mu da mun ɗauki magana a nan da gaske da yake cewa mafi alkhairu ne a ban kaɗan shi ne masallaci da ba mu da nan da mafi sharrin kuɗi a ban kaɗan shi ne kasuwa wa ka taɓa shi ya ce ma ya fito kasuwa da ne ba kuma wanda ya iya yi ba ya ga wani ya bar kasuwar da ne ba shi ne ne wani dan iyawa ne ne ya yi abu shi har da ciwo ba ne ne ga ya ne gidan da ya ba su a fiyar ne amma ba kallon shi ba za a yi wannan ba saboda shi ainihin Allah kawai wanda za a gire shi liman da labar ko ba su alaƙa da masallaci daga ɗabi'a mutum to sai sai kada gefe mata sadaka da ya bar sulfuka sai ta bar sai ba ku kiyaye idan ya ba da wannan gonar amma ba ku kiyaye kun ga kan gurin da ake cewa dan gaba da yake layi ba wa asluha wala yam wala yura ba ba garin qur'ani ko su da kun yi zaka gani an sa waqtu lillahi ta'ala majra wa kuma wallahi ko ya fita ne da wuri a gurin gargadi in ka kalli lokaci to za ta dauka amma wa ku lillahi ta'ala amma abin da kai ke yi zai yi wuri shi kuma ya Abin da bai da shi wani ne hukuncin sa. Da Allah wani tambayar ya kamata a yi. In ya kuka da karatu. Ai, ya kuka da karatu. Idan ya halatta ne za a yi magana a kai. ai ka ji magana da cewa annabi ya ce ba a gani ba a bayarwa ba a biyarwa kuma a gabe ni ne wuri annabi ya hana ta yi a gabe ka mutum ai ina faɗan ɗabi'ar da nake yi da mutum zai ko guda biyu na farko in yau abu da za yi ka biya ka yi haramu ka ci wuce barna amma ko yanzu da gida da suna dan farawa ba jinan wani ne kan gida har yanzu a gurin wuraren da gani kawai abin da ya da ba a kowa saboda gido sai dai biya ba da kudi rafi a duni akwai cikin da ta ɗauko ba an yi ba ruwan da ba ruwan da amma akwai cikin da ne ka biya wa lai to kin za ka gaba a duni amma wanda ke da hanya za ka suna yi wa duni to ƙa'idar wakati ba a fiye ba. Ƙari ce fatattar daga biya haɓar da bukara, sai ta wuri su ya bayar da fakirai. Wafi ruwa ba da ya fi wanda da shi, ana ya haka dama, zubar shi na awam, zai ba da wani gida sai ya ba da wani gidan wakafi ga ‘yan uwansa duk wanda ta samu matsala ko mutum sai mutu ko aka sake ka, ya ba da mai gidan ta zo ta zauna har ta samu mafita ana yi kamar yadda muka ce za ka iya zuwa kawai ka ba da gida da ke wannan kawai ba ka duk wanda ya yi karatun hadda alƙur'ani ko ka ke zauna a nan har ya hadda a wanda zai karatu ne bikin shi kaɗai ya ce ba duk wanda ya zai karanta bayan da shi zai ko da bane ka kawo za a ce ta ba ka alaman mu ya mace duk wanda ya zo zai karanta arabic language singular na sai a ce banda kai kai ba qur'ani ba da ta kawai aka ce in ya riga ya waye domin jaddul wajibi sannan sai nan da ne wakati ya sa kamar nasi shine maganar da nayi sakin da yuji nake cewa yadda za ka zo kai wakafin gini ka bayar da ke wannan magabatar amma na so ba ya so duk wani mai kuɗi ba abin da ya biya ya halatta ka ce duk wani a tajiri in dai a tajiri ne kai to sai ka biya dubu goma dubu biyar a ba ma ta ɗan kabari dubu biyar kuma a ajiye a asusun wakan ba wuce ke kuɗin da ya ga taruwa idan makabarta ta cika sai a kuma biyan wani mijin da wannan kudin ya halatta da ta sami da gare kan makaranta sun daina bi sun daina ba ba ta haka ba su mutu da cewa da Allah a ce ba kafara a gama su gama bara su tara su ke da shi shi ke ne ya zo da lafiya duk wanda ya zo wannan da yawa ne da shi ne to ba za mu muka ba za mu kai da yake duniya kuma ƙari da biya shi ne kamar da wani ya tambaye ba wani ne ba a cikin da za a ɗauka gonar da tabi domin da cikin kuɗin da za a taɓa da maza da shi kuɗin hakan kawai kuɗin ne kawai kuɗin banki in ba mota za a hayo a hayo da kuɗin beji duk a kuɗin da za a ɗauka in kuma an jin da biyu lai shi ke kamar yadda kun saba a haka cewa ni da biyu lai a jiki za a ce garin ba damuwa amma a kowane wuraren wannan ka'idar ake sai kun biya a tabon da kun biya domin wannan kudin shi za a tattara da makabarta ta ki tafi a kuma da wani biyu ba da kan a je a wari biya ne guda a fitar da makabarta ɗan nan shi ba wannan magana domin biya a to wayannan abubuwan suna da wayannan su matuƙa ka dokai wakashi ka ba da jini ka ce wannan makabartar da na bayar ta goron da ɗan dodo duk talakawa akwai kowa akwai a baban da ɗan tiktok duk wanda ya zama talabirci a rashin mutunci ba a baban shi ba dole a ji kada a zuwa ya miki ne shiraru kana sa tayi bala'i in ka ba da shi kake ai ai da shi ake duk wanda ya zama ya ta wanda ya ba da hukumar da ya ce kana yi ballantana ka ko sun kaje makawantar goran dutse sai ka je ka tarar da yan unguwa ba za su ware bangare ka dawo ta unguwarsu alhali ne makawantar ba haka yake ba haka kawai ku ba ta ku ba kun yanzu kawai da an yi mutu a matsayin cikin gari ne mun fara ganewa in dai yan unguwa ba za ne mun san bangaren da gaba domin nan gurin suke yi ko ka je ka tarar da wuri ya kewaye wani da ƙatar wuri an yi rila wai an mafi na ya abu wai domin da gurin da na matarsa da dawaye da dawaye shi ya ware bayan ba su yi ne ba ba kai ga bayar ba saboda haka kuma yana abubuwan suna da wani muhimmanci da ake yi to shaddu ba su ne jannan kamar yadda muka faɗa a ƙasashen da aka ci gaba irin su Saudiya da Kuwait da sauran su sun har sun bai malaysia za a sun suna da wadatun da wakan ministry da wakan masu kula da wani shi yake zai zuwa ba za a sami matsaloli ba domin kun ga a kasar hausa idan mu ci za a yi da wani sharaɗi a matsayina na albashi kullum yawar da nake ba malamin ji idan a tashi ya yi ya karar da kai ya tattace kana wani abu na addini yake so ya taimaka wa gurin to kai ka baki karatu no kar ka yi ba ka karatu kai inda zuwa kai ba shi na ba amma idan zuwa ya gama kinin ka ya kira ka to nan ya baka da kai kanka amma duk zuwa kai kanka da shi to sai abu da ne don ba za mu zo kai wannan wani zai idan ne hatta wannan ba da wani irin da yana rikewa shi ta cikin samun matsaloli ba zubawa bara wani magoyi injiniya ne sai ya zo irin a cikin ne haka yana kan zuwa bara duka sai wani abokin da suke katon markazi har da asibiti da masallacin juma'a da waye sai ya zo yake da Allah mu mu biye kai su kuma mahaifin su suka yi wa ina zuwa bidiyon malam kai za a ba sai dai gawa magana miki na gode da saka da alheri amma ba na ya haka suke Allah wa yake ba shi wanda muka je bi daɗi ba amma da muka gudu je masa na ce injiniya na ce irin wannan abubuwan da ba a fara mumi ne to bi a ranar ni ba na son mutum na ce kaga idan muka je wannan gurin na ce kaga ina da guri da nake kula da shi da kai nan an raba mu hankali na ce sannan can ni ba in da lalle sai abin da suke ran da muka tsada ko rada da da a ce ko ai gidan ce ko ba ga wani daga na ba yi wani abu a ce na ba ta ba da kawai sai a zo a zo a ba mu wani kai kai to wallahi ba zai yi ba nace amma kaga inda ka ga wani nan kike dandali domin wanda ya yi zai mun ilimi ba shi ya fara tura na harkar makaranta ba zuwa ya tadda ne ka'ida ma da aka zo wanda suka san labari shi da na ware kai da ƙarshe bayan an ce filin ba na ba ba na so wallahi abin da aka ma ana nan da ɗan yana kai a kuri ma da shi gurin nan da ke suna da kyau suna zaune malaman sosai na sa aka rubuta takardar rikin ba ruwan da makaranta sai kayan ba saboda haka yadda ka zo na da tsari a kan tsarin zanen su kuma yadda shi sa tun daga lokacin har yau ko ta ji ba ta zama a makaranta ba tari kuma har yau na kan bukata idan wata kura ta taso duk da kafin makaranta suna hannuna kura ta taso ka zo za ka yi abu nan cikin gobara su wallahi alim ya kamata iyayen malamai su rike irin wayannan tawazu idan kuka tsaya a kan wannan a asabihi garsan fajirihi billatin idan sarki ba a zari tsarka da ahadar ولو أن أهل العلم كانوه كانوه ولو أقدموه في النفوس لأظلم ولكن أهانوه فهان وجل فيه محياه بالأعتماد حتى تجحر إذا ka rike duk rabin kuɗin da ka rike ka samu sana'a contentment ka nuna duk abin da mutum yake yi ba wanda ne domin martabar da Allah ya ba da ilimi da Allah ya ba ka ta fi karfin duk wani abu da mutum yake ta kama ne saboda haka in mutum ya zo inda ya kake kamata in kula da wasu gare idan kuma ya riga ya gama kuri ya zo to ka iya da abin da ya kuma gama to duk yaran da ya kai kake saboda haka wa'annan abubuwan suna kun ga wakati alkhairi ne duka babu da wuta ba da wakati wani ne ake kiransa ministry ta wakati da za a zo ko wani yake shakama da abinsa to ya kamata ka zama alamar shi ka zama alamar shi amma an ba haka ba to masu iya za su raina duk malamai za su tabbata kan su wa abubuwa su tsanuwa suna shagar da mutane idan Allah ya yi girma ba su ba su yi to ka girma ba ilimi shi sa irin wani ba ta wata abubuwa da ke yi za ku gani ban fiye magana ba saboda da ya ke abokin magana ta ne ma saboda zai iya magana kama ta ka fahimta shi sa kawai ba da kowa ne ke da da kowane su ba irin wa'annan matsalolin wato ni ina ganin inda malaman mu sun tsaya tsayin dafa tsayin dafa kowa ya ga irin martabar da Allah ya ba shi wallahi wallahi da sai dai alƙabu sai dai ka bada umarni ma idan a jero ka ce ta hukumi ka za a yi kaza kuma a yi zalim adalci amma mu haka za mu kare kullum muna kokari kullum matsaloli na zuwa ne da za a a karantar da al'umma ba ilimin mutane ne baya sannan kuma an bar al'umma da an bar malaman da wani rikici kawai alhali maimakon mu mai da hankali wajen karkar da al'umma to kun ga wakati alkhairi ne amma matsalolin da mu musamman a kasar hausa tana da yawa kuma ba wani ya zo kuma da da su sun da da da makaranta da matashi ne haka yace yana da fili a abuja ya zo ya zo ya gina makaranta nan haka wani ya zo ya duk da yake zuwa neman shawara guda kwanan nan ya zo kwanakin nan ya zo ya rike ya gama makaranta me ya shawara ta yana so ya bayar ba masu yawa wani me ya shawara ta nake shawara ta wani ɓangare ita mun saboda wani ana ta zuwa wayannan sun zo suna so wayannan ba sun zo suna so nake in kana so ka zauna lafiya nake ita da shawara ta gudu ma nake ka nemi individual ba da mutum ɗaya wanda ka san mutum ne ka bayan ka ɗauka kanka kai ne da niyyar da ka zo ba kuma idan ka kake kake community za ka gane kura kake wallahi ba da ba za a samu kullum kuna gudu rigima za a rage domin wani ya ɗan community da an bata da an da kansa zai zo rigima ya ce a makarantar su ina ji a zuwa da ba makarantar da kake makarantar ta zuwa ina da ta kwamin dubiya ne a rufe shafi ina gaya ba saboda ba ƙaunar da ba ba duba da ɗan kalli kano da ɗan gwamna ko ɗan waye ke kano in dai ka zauna wallahi sai yin biyu ne ka jawo Allah ke yin ka jawo sai dai ka kwamin ba saboda haka ba su ne ya ba da daji da kai to ina community ne da cikin wani ya zaure ya zo ya samu malamin ya ga ya cikin na ce ko ga ku a zauna lafiya ka nemi wanda ka ga su ne gaban shi wanda ka ga su ba duniya ce a gaban ka ba ko yake yin addini kawai ka bari kai ka kare shi ne da wani da a a islamiyya da har zadan da ke ko a a zadan min da yawa da yawa ba wani duka muke wallahi kuma ba wanda ba ba wanda ba da yake zuwa yake yi sa ba mu domin dukkan su zuwa suka ba ya na tabbatar da community ce ana ba ma ni ayya kullum mutum a gida cikin kullum ana ne amma wanda ya yi min gurin wanda wani ya taɓa zuwa farko farko ya je ya maza ai kaza kaza kaza yake makaranta ta malami haka yake yawan wannan shi ya gaya abin da ba sai ya ke wani ya taɓa zuwa ya mace shi ya ce ka je ka gaya masa makaranta ba da abu ka ba da yi to da da wannan ƙofa duk abin da muke so mu yi ba za mu iya irin wannan shi ne in ka ba mutum dama abin da yake faɗa ka gamsu da waye shi wanda zai yi sai ne shi mana yi ban ta ban ta aikin kan ba sai da na gaba bincike a kan ta ciki da mutum a kai kawai kullum abin da nake faɗa wata ƙila wani abu muka yi Allah ya karɓa kawai shi ba mu kai to amma kullum duk wanda zai abu ya kamata ya tsarkake niyyar da kuma irin yana da manufa tana da rikin addini in ba ka da wannan to ba su kuɗi za su kamar da kai kan ko da su daina shirya don kuɗin da ba za a je da ba kullum ba su kuɗi suna ta tasowa wanda ya yi kuɗi shi ma sai da shi wuri kawai ya ɗauko ka ba ka gani yanzu masallacin su ma a ko'ina da su kuɗi ya yi kawai sai ka ga ɗan gurin da ya ce da ka ji kana haya da ta cikin da yake ka zo ka zama ne kuma ka hau saboda haka waɗannan abubuwan su ne kullum idan nan ka je suna ɗan ɗauke ɗauke za ka ga har wanda ba su da buri a abubuwan da suka taso suna magana ko ba haka wani wanda bai kamata ba ya magana ba ya yi magana ne ya yi wannan kofar da aka bayar wanda ba su ita ba ba ya je ko ba ya je ba ya je kowa akwai hikima da suke ji gobe ba wanda sai dai ka koma gefe don ba ka da wuri in ka zan abba da umar a aiki a addu'a za ka Allah ya gyara ba duk da ake yi za ka koma bayan kuma bai ba kuma zai rike mutum ba ka ji kwami ba za a yi haka ba ai ba haka komawa dole ne ake yi addu'a addu'a ka ga me wato wata hanya za ka bi dan a samu zaman lafiya in kai kan giki haka ake yi amma kowa yana kowa yana da waya yana da kacewa zai ko waya ya yi abin da ya ga dama wanda abin yana da kiwo wallahi Allah kamar ahalin abu su yi magana kai wata kila ma mu ba ka da wani kila abu sama da wata kara ba ka da alaka shekara guda ba ka da alaka ne amma shi ta ba kawai kuma da kana ta bayani ya kamata mu yi wa kanmu faɗa wallahi mutum ni kadai musamman wanda bangarorin wallahi mun ke da irin wayannan matsaloli to kun ji wakafi yana da alkhairi da yawa amma ba a kakara wata shekara ba ala hadin kadan extra biya mu in kana so ka wani lafiya da mai abun hannu ko mai kuɗi ka nuna wa ba ruwan da abun eh kyauta girmamawa ce da soyayya in kai min kyauta ko na bi ko kuke rage ka ba amma ka sani cewa ita kan da kyautar tana da jini akwai kyautar waɗanda ba a karɓa in ka san mutum zai ma buri ko ya baka kuɗi kake karɓa amma asali kyauta girmamawa da soyayya ni da annabi ya rika karɓa ai akwai kabilar da annabi ya ware suka kawo kyauta ta kuma karɓa to kai ma ya kamata ka kalli mutane a kowanne in ka san zai ba guri in ya ba ka kyauta da biya ni ya kai da ke ba ka wata ko in ya ba a gaban ka baya wajibi ne ka samu kana in za ka yi ko wannan kujerar da za ka hau to ka ranko cewa da mai kiwo kada ka kowa ka kallon guri ne shi ne za ka yi sannan ka yi mutane domin sana Allah ba ku cikin sarki ya hore ba wancan shi sana cikakkiya to za ku ba ku an kai abin wani Allah ya so to wannan shi to kaga sai ne yace wala yuha wala yuha qala wa tasaddaqa bi amr bil fuqara sai na Umar ya ba wa talakawa wa fil qurba da kuma ɗan uwa da su dangi shi ne ba da misali da zuwa ne na uwa a ga wari sai ba za ta iya wari gida a cikin gidajen ka ce wannan duk ɗan uwanka duk da ta samu matsala a gidanta to an ba ta zaune daidai ko mutum ya biya ko kawai kana da shagunan ku guda goma a kulla ka ce na goma na ba wa Allah idan ka ga dama kuma ka ce ka ware abin da kake so yi a kun ka so kake kawai duk kudin hayarsa yan da'awa da suke fita ƙauyuka su zawa a duk tsarin ilimi ne ba ka siyan littafi a ba su ta iya yi wani abin da kafa aiki za a yi har iya ba su kai ba za ka taɓa canjawa ba ya gado a yi da yanzu kuka biya wala yi rau ga ƙa'idoyin na faɗa ba kyauta ba gado ba su ne ba muka faɗa yanzu ba ruwan gaba Yau wannan abin kuma hikima in ba ka yi mai da hausa in ka mutu yayin ka wala biyu domin kudin su Yudhiri wa fil liqadi haka nan da bani za ka iya cewa to wannan dukiyar tawa duk ba wanda ya wato ya kasa biyan kudin banza a yanzu ne wa fi sabilillah da kuma wanda za su fita wato taimako addinin Allah yaki wa bin sabili da dan tafarki duk wanda ya zo daga wani gari ba ko ya rasa gurin kwana ne ko ne ne hotel sai ka ce wannan gidan ake yi da wannan in dai ba wani ake zo yi da sabo ba a dan tafarki ne kawai ya rasa gurin kwana to aji ke kwana a nan wani gari da ko kwanaki da zai yi shi ne wa bin sabili wa gani da bako ibn sabili kaga shi ne haji ne ba wani gida a garin ku yanzu ya zo ko ko ce na ba ko ba ce na kuɗi ko ɗan banki ko na abu ne kama da wannan yanke talauci yana buƙatar agaji to zai aji ta a gaibu kuma ba ko ne neman ga kuɗin amma yana neman gurin gana inda zai kwana wata kila hotel a cikin birnin kano yana da wahala misali a cikin unguwanni sai ya rasa sai a kai wannan gurin ya kwana lazima ala mawaliya annabi yake babu yake ga wanda yake kula da wannan gurin wakafin shago ne gida ne makaranta ce babu ne da aka akula ne hajin ma'aru ya fi ya sha daga wannan gurin amma dai yadda shari'a ce idan yana goma sai za su ji to kada ya kawar da shi ne bi ma'aru tsakanin da Allah Allah yana gani ba idan yana goma sai za su ji ka kada ka kawar da ka san dai idan ka zo ba zan tana abu da aka tura ni mu dai ɗari biya ne ba ba za ka ce dole ke ji na rasu za ka ci ba misali ka ga kuɗin ai da gani wannan dubu biyar wannan dubu ɗaya ɗari biyu duk da ne wannan da za ka ci da dama su ma na ɗari biyu a kai ya kamata ka hakura ne shi ne abin da ake yi na sai an da ba dole su an kalli wannan misali idan yanzu ba a baki abin da zai sai doke masa kofa ai zai ta yi wannan gurin tsakanin da Allah idan ka kudin da kai dubu saba'in ba yare su da yare da wannan guratan dole sai an kalli wannan eh za a kalli wannan yanayin dole ai kamar mai kula da cikin baraya ne shi ba yau kwallon ake kalli idan ya ciye kudin su kuma riba da aka kawo sai an kalli yanayin da ba zai su ya kafa kudin hafisan da mutum. Ita da ne za a ga tafi al'amari ta daya. Masu kula da zakka aka ce a ba su wani abu duk kudin su saboda su ake sauke idan su kan wannan zuwa kudin. In ba haka wala shi abu ba haka da ne. Yawwa. Yanzu ne yake cewa babu ne an ke haifar da ko kuma wani abokin da ya zo gonar da yake kula da ita dan dabino ne da kamar ilimi a shi ba a bai ya ci ba wanda zai tunji wanda zai ci a gurin yawwa wanda zai ci a gurin ne ba zan ƙa'idar wato ɗabi'a ba su gona aidan ne wanda za ka ci ba a hana wanda za ka ci ba ka kafu ne shi ne ba a yi gaba ya ci ne ci gaira mutan magwai da ci ba tare da wuce gona ga iri da iri ba shi ne gaira mutan magwai da ci به أي اتخاذ المال عقدا أكثر من حاجته بعد أن يأخذ في دوجة الزيادة بتاعت السبب وفي لفظ أو لفظ غير متعكين ثم عن الكتاب بعد أن يأخذ قولا لإليه وكل lokaci mu ne lokaci ya zama mana tashi hankali amma wa su alkhairi su magabata ba ta wasa ba ta wasa hadisi na gaba adam wa radiyallahu anhu qala sai da Umar Allah ya kara masa da yake amantu ala barakin fi sabilillah hamantu ala barakin fi sabilillah na dora wani bawa Allah akan duri fi sabilillah sun mata matsaloli da yawa wannan fi sabilillah amma wanda ka kwayoyin su ne cewa da ka kai shi kun ga yake da bayan da yake so in za a yaki domin su za a bar haka zuwa a yaki da bai da abuwa hawa ku dama ku kai kamar da saboda ba laysa ala du'a hakin da yazo wala ala nabiyyi idza ma atawka bi ta'dila wa qutala hadidu ma hadidukum alayhi tawallaw wa ayyuhum yabidu min al-jari hadanan Allah yake ma yake da ba mun yana kuka saboda ya rasa doki kayan har a tafiyar da su wani shauka muka ba su nan wasu mutane cikin goma sha tara da malaman da suke da kawo waɗanda suka rika kuka ba su da al'umma to sai aka ba kai da wani ba wani ne ga dai shi nan da za a fita ne kafta ne ba da au shi wannan ba wanda da aka ba wa dole sai ya zo da ne ai an ce kana gani ka ga kula da yau da yanzu ne hali to da haka ni za ma ki rugo da kaza yawa kuma ya ga dawa ji ki da kwana ni to ka ga da cikin karata ko da cikin duki to ya ga ce shi ma wai da hali ne kula da shi wannan ne ke bai da hali to da haka dai doki ya lalace to kai ka fito da ku ji ya zaka wani ke da yake tsunguri ka san ba abin da za ka so duk wanda ya ba ka wani abu ba ya so ka so wata da abu yau ba da ni ko kaya mu ke ba yana so ka ka ta kana kula da shi shi da shi ya ganka game da abu ha Izo da haka sai na mu da yau ba za a wuce shi kana yake wannan sai aka ba gobe sai ko ran da take to ba abin faratu an akkar yau sai na masa yake sai na yi ko kungiya ni da baki ne yake ce mun inda ba zai yi kula da jiwa ni yake mun da abuna ni ne ke kula da bari ku wa zanantu annahu yaji'u bi rabbi sai na mu yake kuma sai ne da ba ne ka yi da wani da da ha domin ya gane ko ko da bai gane da kai da gaba ki ayyuka kunna ya tuba ba ku ko ba ka bari yawa zai wa Allah ya zai ce da su ga ba su ce ba da wannan kuɗi da muke gaban domin ba da yi wannan ba ta alfin da biyar da la'adar da yake kafin da yi sai na je na yi wa annabar da ya zai salamu tambaya ba ka da sai yake lafiyar annabi ya ce karkaciya karkaciya wala ta urbi kada ka fita annabi ya ce karka komawa kyautar da kai ko karka da ka bayar ka bayar kuma ka dawo ka ci azaba kar ka koma wa ina ada ka wuri da hanyi ko da ya za ba kan cewa ka gaji da hanyi daya ku gaji a ce ko da akan jera goma yake ba ko jera ɗari kar ka karba wa inna al'aida fi bani annabi yake domin ya koma wa kautarsa bal a'ida fi kai kamar wanda ya koma wa amansa kai amai zalaji da ba wuce yake bara kamar wanda ya amai da ilahi shi ne na ji a fara a hana mai yi zuwa a gidajen da ke wai abuwa ne da yake da tobe da kai amai da lafi ai na kai saboda haka suna ganin ba wani abu wasu suna ganin ai ba abu ne na haramci ba za mu zo mu cewa amma banda kyautar uba da ɗa idan uba ya ba wa ɗa kyauta ya ake wannan bayyana ribar da tauba da da ke dai idan shi ma uban ya ware cewa sadaka kamar ya yi ba da ta a matsayin gudu to wannan ya lalata idan ya riga ya faɗi wannan cewa hukunci ya ko wakati to ya halitta Yajina shi cewa wakilansu fa inna lafiya a wani fi sadakati a wani lamarin cewa ya domin wanda yake koma wa sadakarsa kalkalbi ya tsiru kamar kare ne da yake abin kuma ya auku fi kai da na ya koma wa wannan dokin ana faɗar cewa asali ma annabi ne wa sai na ba shi ma kuma annabi dalilin dari ne wa shi kyauta to bayan fara fiye annabi ya ba a sai na ba to kuka asalin dokin kamar da wasu ya kawo a kira me za mu koya a ƙarƙashin hadisin nan abu na ɗaya yake ba mu yi anaki ala jihadi fi sabilillah an so ku rika taimaka wa wanda za su fita jihadi na ɗaukar kalmar Allah na ɗaya ke na biyu annahu an kira da sadaqa li annaha khulidat lillah an hana ka ke sadaqa domin an fita ne gani don Allah kamar yadda wasu ke yi na ni na zo na taɓa ganin wannan kuɗin kuɗi ne yake ga mutane a cikin kuma a yawa yara albajirai da yawa su kuma almajiran nan cikin zuwa bayan an gama sai kan da rabi kuri daya sai kuma a kuma dawo ya kuma ya kuma bawo annabi ya hada sai ko annabi ya hada ni na ta gani wani ya gara mutane na ce kuri kuri ya kare aka kuma tattara a wannan su ma da ma almajiran za za su tana kan da kuri kuri sai ka ji ala akan wanka in uku goma yin jari ne in kuka zo ba aka raka biya ba sai kun maka wani wata saboda haka sai ta kuma zuwa ta kiyar wannan alaji shi kuma yana da akan kujera suna bin haka ce eh shi da ce ga almajiran ba su tana bin gida ba suna gaban da kai da alaji ya kare su ni ba ko wani abin da nake gani yanzu ba ba na ganin ka ko yana shi ta ji a ke yi zai zo su dole ka ba a cikin mota haka shi fita ai ko wannan nayi bayan an gama kuma a kuma zuwa wani su kuma zuwa ba ko annabi ya hana annabi ya hana na dukan domin wanda ga da hali na yake biyar rayuwa albajiran ba a yi ne shi kuma ga shi a kan ya hana aljayi duk kun yi ne dukan su ne kwarar kuwa dukan su a to kuɗi ke gani wannan kuma da wani Allah zai kama su ba akan abu da bai sani ba yawwa amma in ya sani laifin Allah ya sauya to wannan shi ne laifi na uku يقرب العون في السلف وهو مذهب جمهور العلماء أعرف كما قوة وتركتها كي تركع توايا شيء مذهب جمهور العلماء من زي جمهور بقول لك هذا أكثر ما أبو حنيفة sai ba da suka ce amma ban da kyautar da ubayewa ba saboda hadisin tsabarani akwai hadisi din haka a cikin tabarari ya kawo shi a cikin littafin wannan hadisi da na biya yanzu a kan mambari ne na umar ya hau ya karanta wa mutane kusan da na umar yana so kuski ya gare kowa sai a wani bari kamar yadda ya karanta wa hadisin dariya kuka hadisin dariya aiki wato malikiya ce suka fito ga dalilin da ke domin sai dawar akan mun bai ya kowa duk da bai na zaune karatu yace annabi ya ce aljanni ya ce lillah azzaki ya ce lillah atsayi ba ki talawa ce lillah wanda ake yi ne ta gida ko ada a bakan da annoba ita yi yawa to ita ce kawai ita malikiya ta dama to wannan duk da cewa ta yi mini masu jami ga bukari da musulmi amma sun bibi malikiya sun bibi da a sayi ya ce lillahi ne saboda abu biyu abu na farko saboda sai da ya karanta a kan mukwari duk da akwai suna zaune ba wanda ya mafi gani na biyu kuma saboda bai mai sunan Allah a ciki ya fi kowace sayya التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله kana ta mai da sunan Allah kuma kike yi sai kuma ba sun kuma sai kace a tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu allillahi da dai ne amma kana da hikima da dabara duk sai ka yi eh ka ka ban yi in ka zo a sallar azuba ta Abdullahi da Abbas a sallar azhar shine ta da Aisha ko ta sallar na dauki ko ta ruwaya na raba sai ka kama mai ruwayoyi kana so ce lokaci yayi ba ta ga mun ji yanzu kafin nan Allah ya so abubuwan da kuma da ne Allah ba mu dadan da wanda muna yi kuskure Allah ba ya yi za ku fara kan da littafin wani littafi risalatul mustaqara in sha Allah ta'ala ranar litinin a masallacin hidaya kusan karatu hudu muke billi shi dan mutum ya saka kan ba kan abin ba akwai bayan Allah da kafin dubu ɗaya ne amma duk shekara muna samun wasu bayan Allah shi da na jariya to kusa yanzu akwai bawan Allah da ya yi ya ba da kuɗin guda ashirin wani ba ya ba da kuɗin guda goma wani ya ba da kuɗin talatin yake hadiya ga mahaifansa saboda haka kusan muna da kwafi wajen hamsin ko sittin yanzu a ƙasa insha Allah ta'ala kuma karatun mata da maza ne ran da zamu fara biya gida kokari a gaba wannan jikin din zamu ba a cikin jikin kuɗi da ba mun yi ta ba insha Allah ta'ala magrib da magrib da muna da Allah da ke da Allah ya ƙara da mana da duniya da lafiya wannan mutum ne da yake yana da mun da inda mun yi da Allah ya iyayen da malaman da ya kuma da sarrafa da ya tafiya da kansu da dama muna da Allah da kuma da kyawawa da kuma mu sarrafa da kansu da da da ina barka da biyan da da su Allah da wani lafiya ni ne da wani da Allah da inda da lafiya da abin da ba mu yi wa Allah iyayen muna da Allah da kuma da kyawawa da kuma kuma da iyayen da Allah da ya da ya muna da Allah da kuma da kyawawa da kuma da kuma akan wala ko don ke shi lafiya don da ke da dawo ne ma ba mu ko da ne ma ko ne mun ga rayuwa da sarki da ke ba mu ke da yayi ina da Allah da ina da dawo ko don da wanda ka mu ka san mu da kuwa da ya da ko da ni da shi ya ni Allah ko da ni ne ne اللهم امين وارحمنا وارحمنا وارحمنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع الله يا رب العالمين الا وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم ورحمه الله وبركاته